ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام
yau muna 20 daidai ga watan al-muharram hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1448 wanda ya dace da biyar ga watan bakwai shekara ta 2026 muna ci gaba da yin karatu a cikin littafin ar-rahiqul maktum littafin da yake bayanin tarihin rayuwa annabi alayhi salatu wasalam tun daga farkon haihuwa annabi alayhi salatu wasalam har zuwa cikawar shi jiya mun yi magana dangane da hanyoyi waɗanda kafirai suka yi amfani da su domin su ga sun kawo ƙarshe sun kawo cikas sun dakatar da addinin musulunci amma ubangiji Allah subhanahu wataala bai yarda da haka ba mun ga yadda suka yi game da wahayi game da manzancin annabi sallallahu alaihi wasallam to yau kuma za mu tashi akan wato hanya daga cikin hanyoyin da suka bi ta kin yarda da tashin alkiyama amma inkaruhu malan yace amma kin yardar su alba'tha da tashi ba'dal mauti bayan mutuwa inkarin su da nuna kin yardar su da suka yi cewa in an mutu ba za a tashi ba to wannan kin yardar da suka nuna falam yakun indahum bi zalika bai kasance a wurin su a cikin wannan suna da wani abu ba illa ta'ajjub sai mamaki suna mamakin a mutu a tashi shine kawai to mamakin shi kadai ne dalilinsu ba su da wani dalili ba su da wata hujja banda mamaki ya za a mutum ya mutu ya tashi wannan kuma ba dalili ba ne wal istighrab da kuma ganin abun ba kun ba sabon ba ba taba ganin shi ba wal istibad al aqli da kuma wato hankalinsa yana nisantar da yiwa hakanan cewa abu ne mai nisa yana da wahala a ce mutum ya mutu bayan shekaru aruruwa a ce kuma ya tashi hankalinsa yana nuna masa abu ne da bayi ba kenan dalilin su kenan kawai wannan kuma duk ba dalili bane fakanu yaquluna sai suka zamanto suna cewa a idza mitna shin idan mun mutu wa kunna turaban muka zamanto turbuwa muka zamanto kasa wa idhaman kuma muka zamanto kasusuwa a inna da mab'usun suka ce shillalle za a tada mu idan muka mutu wato bata jikin mu ta sare soka jikin mu ita ma a hankali a hankali a hankali ta bukasa kwari suka ci sauran halittu suka yage abinda suka yaga aka bar mu daga mu sai kashi kashin ma wata rana sai ya koma gari shi ma ya zama kasa a inna da mab'usun in an yi haka sai an tada mu awa aba'un al-awwalu shin uwayenmu na farko ma su ma sai an tada su uwayenmu da sun dade da mutuwa kakanninmu uwayen uwayenmu da uwayen uwayen uwayenmu su ma sun dade da mutuwa za a tada mu kaga ba dalili suka kawo ba wanda yake nuna kin yi wa tashin alkiyama ba kawai hankalinsu ne suka sa idan an yi kaza an yi kaza to kuma sai a tashi Allah subhanahu wataala sai ya maida musu martani wata aya Allah ya ce musu qul na'am wa antum dakhilun Allah ta'ala ya ce kun mutu kun zamanto kasusuwa kun zamanto kasa na'am sai an tada ku kuma lokacin da za a tada ku tunda ba ku yarda da wannan rana ba ba ku yi aikin kwarai ba za ku tashi ne kuna kaskantattu ba kowa ba wata aya Allah ta'ala ya ce qul innal awwalina wal akhirin lamajmu'una ila miqati yawmin ma'lum ka gaya musu mutanen farko da mutanen karshe duk za a tara ku ya zuwa lokacin wata rana wadda take sananniya wa kanu yaquluna kuma sun kasance suna cewa zalika raj'un ba'id ai idza mitna wa kunna turaba zalika raj'un ba'id shin idan muka mutu muka zamanto kasa sai a tada mu zalika raj'un ba'id sai ce ai wannan komawa ce wadda take mai nisa ma'ana komawa ce zuwa ga rayuwa wadda ba ta yiwa mutum ya zama kasa kuma ya sake dawowa yadda yake da mutum suka ce abu ne da ba yiwa sun manta da an yi lokacin da ba nan kuma Allah ya kawo shi to Allah da baka ne ya kawo ka shine kuma zaka zo kai rayu kuma ga koma kamar baka zauna ba kuma ya sake mai da wannan da abu ne mai sauki wurin Allah subhanahu wataala wa kanu yaquluna kuma sun kasance suna cewa ala sabilil istighraq abu sa hanya ta yin mamaki ta ganin abun bako ne sabon abu ne hal adullukum ala rajulin shin kuna so in nuna muku wani mutum yunabbi'ukum wanda zai gaya muku ya ba ku labari idza muziqtum idan aka kakkace ku kai ya hita daga wuya wuya ya hita daga gangan jiki hannaye yan yatsu duk suka ciccire gaba daya kuka zama ɗaya ɗaya a hankali kuka wace gaba daya kullum mumazzakin dukkan wata ciccirewa da kakkacewa innakum lafi khalqin jadid lalle ku kuna cikin halitta sabuwa ma'ana duk da kun yi haka nan din kun kakkace jikinku yayi daya daya kuma ya koma kasa kuma akwai ranar da za a mira muku sabuwar rayuwa suka ce aftara ala allahi kadiba ya kirkiri ƙarya dai ne ya dangana ma Allah an bihi jinna ko koma hauka ke tare da shi mana suna nufin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuna so mu nuna muku wani mutum cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to manzo Allah yana kira zuwa ga imani da ranar lahira imani da tashin alkiyama imani da tsayuwa gaban Allah subhanahu wataala gobe ranar alkiyama sai suke ce ma mutane ku zo mu ga muku mu gwada muku mutunan da yake ta gaya ma mutane cewa in an mutu sai an tashi suka ce saboda haka mu bai mu yarda da maganar shi ba ƙarya ya ma Allah ko kuma ma baya da hankali Allah ya kiyaye wa qala qailu cikin wani daga cikin masu magana shi yake cewa ire-iren waɗanda ba su yarda ba da tashin alkiyama yake cewa a mutu summa uba'asu ko a mautun summa basun summa hashu shin mutuwa sa'annan tadawa sa'annan tarawa hadithu khurafati shi labarin ƙarya ne kawai ya umma amrin ya ke uwa amr kawai labari ne na karya a mautun shin mutuwa sun maba'atun sa'an nan tashi bayan mutuwa sun mahashirun sa'an nan tarawa Allah zai tada kowa wa annan Allah ya ba su manfin kogo Allah zai tada duk wanda yake cikin kabari wa yau mai hashirun jami'an an tara kuma sai a tara an tara mutane su tsaya wuri guda ɗaya shi ne hashiru zalika hashirun alaina yasir Allah ta'ala ya ce wannan tara mutanen mai sauki ne gare mu mu tara mutane mu tsaida su gaban mu mai masu sakamako mai masu sakayya dan aljanna ita aljanna dan wuta ita wuta Allah ya ce wannan abu ne mai sauki to amma shi cewa yake wannan abu labari ne kawai na na abin nan tatsuniyoyi ne irin na mutanen farko kawai Allah ya kiyaye amin wa qad rudda alayhi to waɗannan mutane waɗanda ba su yarda da tashin alkiyama ba an maida musu martani bi tabsirihim da lurantar da su da sanya su su gani su diba da kansu ma yajri fi dunya abin da yake wakana a cikin duniya ya isa ya zamanto da dili akan tashin alkiyama rayuwar mu ta yau da gobe fa zalimu yamutu azzalimi ne ya cuci mutane ya cuci mutane ta hanyar jininsu ta hanyar rayuwarsu ta hanyar kudinsu ta hanyar mutuncinsu ta hanyar haƙoƙinsu ya canyi amma kuma ya zo ya mutu duna an yalƙa jaza a gurmi ba tare da ya gamu da sakamakon zalincin shi ba kuma shi kenan ya ci banza nan duniya ba tsaida shi gaban shari'a ba aka mai hukunci aka karbo haƙoƙin da ya ci na mutane ba shikenan kuma ya tafi shikenan akwai hikima a cikin wannan a ce shikenan wal mazlumu ya mutu shi kuma wanda aka cuta ya zo ya mutu duna ya kuza haƙƙahu min zalimi ba tare da ya karɓo haƙƙin shi daga wanda ya cuce shi ya zalunce shi ba kana nan da abinka wani ya zo ya kwace maka shi ya tafi ya canye kai kuma ya barka ba kada kuma shi kenan don ba za a yi shari'a da shi ba ko ba haka ba ba za a yi shari'a da shi ba tunda ya riga ya mutu da yana da rai neman shi kenan in ka kai kara mai za a yi dawa za a shara amma wurin turawa na yi turawa na shara da gawa kuma a mata hukunci a sa ta kaso yana can cikin gabari amma dan kaso ne su tura ba su gajiya ana iya ana ta bibiyar shara shekara ɗari an masu bibiya su mutu wasu su gada su yi tabinta sai an yi hukunci ko ba haka ba ko kwanan na yi wata shari'a ta kai shekara wajen talatin da wani an binciko an karata da wannan shari'a yin ta zai su ba su gajiya mu ne ke gajiya muka gaji ka je kai ya ba na haƙura maka wasu to misali a ce irin namu din na haƙura mutum ya cuce ka ya tafi shi kenan ba ranar da za ku gamuwa gaban Allah ya biya ka hakinka shi ya raba ka da kayan ka shi kuma ya anshi kayan naka ya ce kuma shi ke na an tai ba ya yi wa da wannan abin da yake gudana irin haka a cikin rayuwar duniya yana nuna mamu cewa akwai tashin alkiyama wal muhsinu shi kuma mutunan kirki as-salih mutunan kwarai ya mutu ya zo ya mutu qabla an yalqa jazaa'a ihsanihi wa salahi ba tare da ya karbi sakamakon kyautatawan shi da nagartashewa mutum ne ya yi sallah ya yi azumi shi kenan daɗin shi kenan nan duniya ka yi sallah shi kenan bayan Allah ta'ala ya tanadi gina aljanna ce babu aljanna shi kenan iyaka aljanna ka yi sallah iyaka aljanna ka yi azumi iyaka aljanna ka ba da zakka iyaka aljanna ka yi sadaka ka yi karatun qur'ani shi kenan da ka mutu jikinka ya koma kasa ba abin da za a yi yana yiwa walfajirul musiu shi kuma mutunan faiza mai munana aiki ya mutu ya zo ya mutu qabla an yu'aqaba ala su'i amali kahin a zo a mai hukuba akan mugu aiki shi yaya yana yiwa waɗannan mutane gumaka suke bauta ma waɗannan mutane arna ne shaye-shaye suke zinace-zinace da abubuwa mara kyawu suke kuma shi kenan to wani sakamako suka gamu da shi sun bata ɗiyan mutane sun bata kaunan mutane sun bata uwan mutane yaya sun yi lalata da yarinya karama mai shekara ɗaya kuma shikenan sun mutu shikenan babu wani abu da Allah zai musu yana yiwa to da haka ire-iren waɗannan abubuwan da suke gudu a cikin duniya suna nuna mamu cewa lalle akwai ranar tsayuwa gaban Allah subhanahu ta'ala domin Allah ta'ala ya saka ma duk wanda ya ba daidai ba fa in lam yakun ba'thun to in tashin alkiyama bai kasance ba wala hayatun kuma rayuwa bata kasance bayan mutuwa ba wala jaza'un sakayya bata kasance ba'dal mauti bayan mutuwa ba lastawil fariqan lastawal fariqan da bangarorin guda biyu sun zama daya ko ba haka ba da zalimi da wanda aka zalunta duk dai ne ke in dai babu mi ba tashi ba rayuwa ba sakamako gobe gaban Allah subhanahu wataala da mutunan kirki da mutunan banza duk sun zama mi duk daya da aikin kwaye da aikin banza duk ko sai zama mutunan banza shikenan kowa sai bai ma duniya ta shigantaka kawai tunda babu wani babu wata rayuwa bayan wannan to kaga wannan hankali ba ya dauka bal la kana zalim wal fajir da azzalimi da fajir ya zamanto as'ada ya fi wadatuwa ya fi jin dadi ya fi arziki min al mazlumi daga wanda aka zalunta was salih da kuma wanda yake mutunan kwarai ne saboda ya mori rayuwar shi kai kuma shikenan ka shiga kabari a ce da an mutu shikenan babu wani abu shi ya ji dadin duniya kai kuma baka ji dadin ta ba kuma kai kayi abin da Allah ya ce ai ka tsaya ka rike mutuncinka kayi abin kwarai kayi abin kirki ka zama bawan Allah na kwarai wa za gairu maqulin itlaqan Allah ya ce wannan ba abu ne da za a hankalta ba kwata kwata hankali ba ya dauka shi wala yutasawwaru min Allah kuma ba a tunanin haka daga Allah subhanahu wataala an yabniya nizam khalqi a ce Allah ta'ala ya gina tsarin halittar shi ala mithli hadha al-fasadi akan irin wannan banne bai yiwa qala ta'ala Allah subhanahu wataala ce afa naj'alul muslimina kal mujrimin shin za mu sanya musulmi mutanen kirki da suka mika wuya ga Allah suna bin doka Allah kamar waɗanda ba su yarda da doka Allah ba Allah ce za mu sa su daya malakum kaifa tahkumun Allah ta'ala ce me yasa kuke irin wannan hukuncin ne da mutunan kwarai da mutunan ba a ce da barawo da wanda ba barawo da ɗaya ne da Allah suna zama ɗaya da mashayi da mutunan da ya kame kanshi daga ɓata hankalin shi su zama ɗaya Allah ba za su zama ɗaya ba da wanda yake cutar mutane da wanda ya tsaya yana ma mutane adalci a ce daidai suke Allah ta'ala ya ce me yasa bai ku ya kuke irin wannan ɗanyen hukuncin mara daɗi wa qala ta'ala kuma Allah mai girma da daukaka ya ce am naj'alul ladina amanu wa amilus salihati kal mufsidina fil ard Allah ta'ala ce shin za mu sanya waɗanda suka yi imani da Allah suka aikata ayyuka na kwarai kaman masu banna a doron ƙasa Allah ya ce am naj'alul muttaqina kal fujjar ko ko za mu sanya masu da'a masu biye dokan Allah subhanahu wataala kaman mutanen da suka kangari suka bijire ma dokan Allah za su zama daya ba za su zama daya ba wa qala kuma Allah subhanahu wataala yace am hasibal ladina jtarahu sayyiati Allah yace shin waɗanda suke aikata mugayen ayyuka suna tsammanin an na ja'alahu musanya su kallazina amanu kama waɗanda suka ba da gaskiya da Allah wa amilu salihati kuma suka yi ayyuka na ƙwarai sawa'an musanya su duka rai ne ayatuhum wa mamatuhum mahyahum wa mamatuhum rayuwarsu da mutuwarsu duka rai ne sa'a ma yahkumun Allah ta'ala ya ce irin wannan hukunci yayi muni yan ba haka ba kowa sai ya zama lalatacce ba in daidai ne ba kowa sai ya bari ba duk wata nagarta ba sai ka warta ba domin ta banna daɗi gare ta a zahirinta daɗi gare ta a batsaninta kuma cuta gare ta kuma galibi duk mutunan banza ba ya karewa duniya lahiya tunan duniya Allah yake nuna wannan mutunan bai kare da duniya lahiya ba haka da abin da ya ci duk zalunci da kama kare daidai ya zama na banza to kasancewar shi bai cika lahiya ba yana nuna kuma akwai ranar tsayuwa gaban Allah ba alama ce Allah yake nuna wannan akwai wata rana da zai yin tsaye gaban Allah wannan somin taba ne dan kadan da aka fara wala azabul akhirati ashaddu wa abqa lalle azabul lahira ta fi tsanani kuma ita ce wanzujiya to saboda haka an maida musu martani da irin haka saboda haka wannan yana nuna cewa yadda suka dauka cewa an mutu ba za a tashi ba ba gaskiya bane in an mutu za a tashi saboda ire-iren waɗannan abubuwa wa amal istib'ad al-aqli amma ni santar wanda suka yi ta hankali fa qala ta'ala raddan alai sai Allah ta'ala ya faɗa dan mai da martani a gare su Allah ya ce, An tumu a shaɗu halƙa na misama, Allah ce, Shin, ku ne mafi tsananin halitta ko ku sama ce mafi tsananin halitta da gare da ku da sama waye ƙarin halitta. Rafa a son ka, ba sauwa, wa aka kwashe laila, wa aka raja buhaha, Allah ta'ala ba ya ɗaga ginin sama, rufinta ya ɗaga shi ƙololuwa nisa da ku. ba wanda yau sai ba ya wurin ba Allah ya yarda ba kuma ya daidaita ta daidai take ba ta da tudu ba ta da kwani da ba da take da lankwasa farje albasara hal tara min futur Allah ya ce ka diba ka gani ka ƙara diba da kyawu za ka ga wasu tsagogi a cikin sama babu su to da ku da sama waye fi ƙarfin halitta waye tsananin halitta wa qala ta'ala kuma Allah ta'ala ya ce awalam yarau anna Allah alladhi khalaqa as-samawati wal arda shin kafirai da suke kin yarda da tashin alkiyama suke kin yarda da idan an an mutu za a tashi gaban Allah ba su san cewa ko ba su ga cewa lalle Allah ta'ala shine wanda ya halitta samai bakwai ya halitta kasai bakwai walam ya'ya bi khalqihinna kuma Allah ta'ala bai gaza yin halitta su ba bai gaza ba shine ya gaza bi qadirin ala an yuhyiya al-mauta kuma Allah yana da iko abu sarai da matattu ba ku san haka nan ba bala Allah ta'ala ce haka nan ne mana innahu ala kulli shay'in qadir lalle Allah subhanahu wataala mai iko ne abu sa dukkan komai babu wani abu da yake gagaran Allah subhanahu wataala to saboda haka ku sa hankalin ku gani cewa Allah da ya samar da sambai bakwai da kasai bakwai kuma bai gashi ya gaba da halittar su ba ba yana da iko rayar da matattu ba yana da iko rayar da matattu istibamu ne takrir tambaya ce ta tabbatarwa ta yarda cewa lalle Allah subhanahu wataala yana da iko abu sami rayar da waɗanda suka mutu kuma Allah ta'ala babu abin da ya gagare shi domin abin da za ka lura tun daga wurin halittar ka za ka lura shi yasa Allah ya ce wala qad alimtumun nash'atal ula lalle kun san halitta ta farko falaula tazakkaru Allah subhanahu wataala ce dan mi ba za ku tuna ba da halitta farko ku yi imani da cewa mutu za a tashi ya halitta farko take yadda Allah ta'ala ya halice ka farkon halittar ka menene ai ba haka ka diro duniya ba kawai ruwa ne ba Allah ya ce afara'aytum ma tumunun ku ba da labarin abinda kuke jefawa na ruwa a cikin jikin mata antum takhluqunahu am nahnu al-khaliquna ku ne kuke halittar wannan ruwan ko ko mu ne muke halitta shi nahnu qaddarna bainakum al-mauta wama nahnu bimasbuqin ala an nubaddila amsalakum wa nushiakum fi ma la ta'lamun sauraka daso ne na ruwa fa Allah ta'ala da ikon shi sai mai da jini da ikon shi sai mai da tsoka da ikon shi mai da ya kashi da ikon shi sai Allah ta'ala ya sake sanya mai mi abubuwa daban-daban sai Allah ya lullube wannan kashin da tsoka baka sauna da ibama na sai ya lullube shi da tsoka nan daga nan kuma sai Allah ta'ala ya lice abin da yake so ya halitta amma asali ruwa ne kuma ruwan ba wani wuri aka dauke shi aka tsaye da shi ba nan yake cikin jikin mace daga nan ne Allah yake ta gwadin kudurar shi da ikon shi ruwa ya koma jini ba sai sarauta Allah ba ka ajiye ruwa ka sa cikin wani wuri mai zafi kaga in zai koma wajen duk dabarar da za ka yi dole sai yin Allah ya sa maka ya kama ma sannan kama Allah subhanahu wataala zai mai da wannan ruwan jini ka koma tsoka tsoka ka koma kashi in ba iko Allah ba wake ya mai da tsoka kashi tsoka in ta bushe ta bushe ta bushe ta bushe koma take gari murmurewa take ta koma gari to shi Allah bai bar ta murmure ba Allah ta'ala mai da ta yi mai kashi kuma daga baya kashin Allah ya zo ya dindine shi da tsoka sannan Allah ta'ala daga ruwan nan Allah ta'ala ya maka kwankwama kwankwama kakka wannan aka zo aka gewaye ta da jijiyoyi da hanyoyi aka zo aka lullube ta da da wata fata sa'annan aka zo aka lullube da tsoka sa'annan aka zo aka lullube da wata fata sa'annan aka maka gashi duk daga wannan ruwan ne fa annashatul ula kenan to Allah da ya maka wannan wanda da ruwa ya samar da kai don mene ne in ka mutu ba zai tada ka zai gagara Allah to shi yasa Allah ya ce falawla tadhakkaruna wa bayyana kuma Allah ta'ala ya bayyana ma huwa ma'rufun abin da yake sananne ne aqlan a cikin hankali a hankalce sanannen abin wa urfan a al'adance ma sanannen abin a hankali a al'ada an san abin yana yiwa wa huwa anna al-i'adata shine cewa lalle sake yin halitta ahwanu alayhi shine mafi sauki ga Allah kamar yadda Allah ya faɗa wa qala kuma Allah ta'ala yace kama badana awwala khalqin nu'idu Allah ce kamar yanda muka fara farkon halitta kuma haka za mu sake halitta din yanda muka halitte ku da farko kuma haka za mu tada ku karo na biyu wa qala ta'ala afa'ayina bil khalqin awwal Allah ce shin mun gaza yin halitta ta farko ma'ana ba ku rayu duniya ba to wa ya halicce ku da kuka rayu duniya Allah ya halicce ku to sai kuma karo na biyu a ce ba za mu iya ba hankali ya nuna duk abin da ka taba yi in aka ce ka sake irin shi yana da sauki amma a zo maka da wani abu a ce kai kai baka taba yin shi ba kuma a ce an ga irin shi so a kai ba a gwada ma irin shi ba so ake kai irin shi ai ta gaya masu kogon shi yana da wahala ko ba haka ba yawa misali malami yayi karatu ya karanto wasu ayoyi da wani sauti a ce yi mai kayi wani karatu da wani sauti muna so sai maimaita ba ya yi ba ko rana kaza ayoyi kaza yana itina kuma ya mai da wannan murya ne amma ta murya ce kai kace ban taba jin ban taba jin abin nan ɗinta ba ba ni da kasa da amma karatun daɗi gare irin shi nake so kamar sai na ga yadda za a karatu bai yiwa to amma da abin da ka riga kai haka ce ka sake maimaita shi ba za ka maimaita wurin maimaita ma sai ka jima ya ma hidari da farko da haka hankali da al'ada sun nuna cewa lalle sake abin da ka taɓa yi yana da sauƙi gare ka shi Allah ta'ala babu wani abu da yake da wahala gare shi da za ka yi magana da Allah ka ce ma Allah ga yadda kake so a yi wani abu kana wani shi ya san menene sai maka shi shi bai da wahala gare shi to ballantana ya yi mu mun rayu wasu mu sun shekara wasu mu sun shekara ɗari wasu mu sun shekara tamanin wasu hamsin wasu talatin wasu arba'in haka dai ga mu nan kuma duk shi ya kaddara mun waɗannan abuwa a ce kuma in mun mutu ba zai tada mu ka san wannan hankali ba ya ɗauka dan ba san Allah bane ake gaya mashi wannan magana da an san Allah subhanahu wataala da ba gaya bai irin waɗannan maganganun ba Allah kiyaye wa haka da malin yace haka dai rudda aka mai da martani ala kulli ma atharu akan dukkan abin da suka motso suka tado shi mina shubhati na shubohi raddan aka mai da musu martani wanda yake mufhiman mai sanya su su shiru yuqni kullabi yana gamsar da dukkan magucin aklin wa lubbin hankali da cika hankali duk wanda yake da cikakken hankali martanin da aka yi ba zai gamsar da shi ya yarda da cewa lalle Allah subhanahu wataala mai tayar da duk wanda ya mutu ne walakinnahum sai dai su kanu sun kasance mushaghili da masu hayaniya ne kawai ash-shaghabu shine mai hayaniya da tataniya mustankirina sa'annan kuma ko mustakbirina masu girman kai ne shi yasa yuriduna uluwan fil ardi suna neman daukaka ne a doran kasa wa farda ra'ayin kuma suna neman matsa ma mutane dole sai sun rika ra'ayinsu shi yasa alal khalqi akan halitta fa baqau saboda sai suka tsaya fi tughyanihim ya'mahun suna kadimuwa a cikin wuce iyakarsu amma ba haka ba Allah ta'ala ya gaya musu maganar da ya kamata a ce sun tsaya don wurin sun yarda da cewa an mutu za a tashi Allah ya samu dace to wannan dangane da kin yarda da tashin alkiyama ne da suka yi ga irin raddin da aka maida musu na uku malam yace daga cikin salo salo hanyoyin da kafiran makka suka yi domin su ga sun kawo karshen abinda suke tunani su kawo karshen musulunci alhailulatu bainan nasi shiga tsakiya sha makancewa walamu anna Allah ya hulu bainal mar wannan ya hulu dan an dauko ta ne daga alhailula shine shabaki bainan nasi tsakanin mutane wa bainas sama'ihim alqur'ana da kuma tsakanin mutane saurari alqur'ani wa mu'aradatuhu bi asatir alawwalina da kuma kwatanta alqur'ani da tasiniyoyin mutanen farko mala ya ce kanal mushrikun mushrikai sun kasance bi jambi itharati hadhihi shubat a gefen tado da waɗannan wato abubuwa na rikicin shubuhoyin ya huluna bainan nas suna sha makancewa tsakanin mutane wa bainan sama'imul qur'an da kuma tsakanin mutane su saurari alqur'ani wadawatul islam da kuma kiran da musulunci yake musu a zuwa ba addini a bar addinin uwaye da kakanni wanda yake na bauta ma gumaka to sai suka zo da abubuwa waɗanda za su yi domin kada a saurari alkur'ani mai girma bi kulli tariqin yumkin da kowace irin hanya da take yiwa su bi to sun bi domin su ga sun kawo ƙarshen sauraron alkur'ani ballantana a yi ba sai ka saurara za ka yi man da shi ba to sai su hana ka sauraron ana karatun alkur'ani ana ta dariya ana karatun kur'ani ana ta citaniya ana ta hayaniya da kenan kaga ba wanda za a yi saurara ko fakanu ya tsurudunan nasa daga cikin abubuwan da suka yi don sa mutane sauraron alkurani sai su kori mutane manzo za a karata alkurani sai shiga kowa tashi daga nan mana a bar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai wurin to zai karanta mutun da kowa ya wace wa yusiruna shagaba kuma sai su tado da tacaniya wadda da kuma hayaniya duk manansu guda daya wa ya tagannauna kuma su yi ta wake-wake a yi ta rera waka wa ya la'abuna kuma su yi ta wargi suna wasa alhali ana mi ana karatun alkur'ani mai girma su kuma suna ta wasa idan ra'au idan suka ga annan nabiya sallallahu alaihi wasallam lalle annabi sallallahu alaihi wasallam ya tahayyau yana shiri liddawati domin ya kira su zuwa ga Allah idan sun ga manzo Allah yana shirin wa'azi to shikenan sai a ta tataniya ai ta hayaniya ai ta kara wasu ma su da kada kadai da bushe bushe ai ta rawa ko a kore mutane aw idara aw yusalli ko in sun ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yusalli yana salla wa yatlu alqur'ana yana karatun alqur'ani to zai zo da irin waɗannan abubuwa dan sa hana a kalle shi yana salla ko kuma dan sa hana a saurari karatun da yake ma alqur'ani qala ta'ala Allah mai girma da daukaka yace wa qala alladhina kafaru waɗanda suka kafirta da Allah sun ce la tasma'u li hadha alquran kada ku saurari wannan alqur'anin wal ghawfi ku yi ta hayaniya da titaniya a cikin shi la'allakum taghlibun saboda ku ci nasara kaji wal ghawfi ku yi ta hayaniya ku yi talagau ku yi ta abubuwa irin na hana sauraron qur'ani domin ku samu cin nasara in kuka yi haka nan ba a saurara ba kafunci nasara ba mai karatun alkur'ani ya ci nasara ba hatta inna nabiyyi sallallahu alaihi wasallam har ma annabi alaihi salatu wasalam lam yatamakkan min tilawati alqur'ani alaihim bai samu damar karanta masa alqur'ani ba fi majami'ihim a cikin wuraren taron su wa nawadihim da kuma ainihi majalisa majalisa tasu manzo Allah bai samu damar karanta alqur'ani ba illa fi awakhir sanati al-khamisati min an-nubuwa sai a cikin karshe-karshen shekara ta biyar ta annabta wanda wannan shekaru tun daga shekara ta farko ta biyu ta uku ta hudu dai haka ake ta ma annabi alayhi salatu wassalam wadalika aidan wannan kuma an tariqil mufaja'a shi ma ya faru ne sakamakon mi zuwa kwatsam manzo Allah ya ba hanya ce ta hanya aini zo musu ba zata abin ya zo musu ba ga da sanin su da ba a yi ba dura ya shauro ba tare da sun sani ba bi qasdihi game da nuhin shi qabla bidayati tilawa gabarin farawa karatu annabi ya sha wahala sallallahu alaihi wasallam zuwa ji a kori mutanen da za su sauraron wazin ko yana yi a koma ge a tadi a ta hira a hana mutane saurari kana musulmin maka saurari qur'ani me za ka saurara waɗannan arna ne kafirai ne kaga dabi'a ce ba tawa ba ba dabi'a musulmi ba ce musulmi inda na gaskiya ne ana karanta alkur'ani shiru yake saurana don baya da kamashi wa kana an-nadr ibn al-harith an-nadr dan al-haris asurgumin kafiri ya kasance ahada shayatin quraish ɗaya daga cikin shaydanin quraishawa takadare ne ɗaya daga cikin mutanen banza na quraishawa qad qadima al-hirata ya je garin da ake ce ma al-hira hira mun yi bayanin shi can baya ko وتعلم بها أحاديث ملوك الفرس كما ياكوي labaran sarakunan farisawa a can wurin ya koyo irin labarai na sarakuna yakunansu da rayuwarsu da abubuwa dai ya shako labarai wa hadisi rustum da kuma yanayi labaran rustum shi ma wani sarki ne daga cikin sarakunan can wasu kandiyar ko wasu tafandiyar da kuma wannan sarkin shi ma dai sarakunan su dai ne duk ya samu labarai irin na tatsuniyoyi waɗanda ake bada na sarakuna na labaran karawarsu da suka yi da sauran sarakuna makwabtansu da yadda suke mulki da yadda suke jin daɗi da yadda sarauta take dai ya je ya shako labarai fa kana idza jalasa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ya kasance in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zanna majlisan wurin zama littazkiri billah domin manzo Allah ya tunatar da mutane game da Allah wa taziri min niqmati da kuma ba mutane tsoro daga azaban Allah khalafahu an-nadhr sai nadhr ya biyo bayan shi wa yaqulu yana cewa ana wallahi ya ma'shara quraish yana cewa wallahi ya ku quraishawa ni nan da kuke gani na ahsanu hadithan minhu na fi shi iya labari mai daɗi ku zo ku saurari labari na yayi nashi dadi summa yuhaddithu ma'an muluki faris sa'annan yazo ya ba su labarin game da sarakunan faris wa rusum da rusum wasfindiyar da kuma ainihin wannan sarkin shi ma summa yaqulu sa'annan yace bimadha muhammadun ahsanu hadithan minni ku gaya mani da ni da annabi sallallahu alaihi wasallam waye labari mai dadi ka zo kawo mutane labarin sarakuna a zalimai ya zalimai ne maciya amana sun ci amana talakawansu wani labari ke akwai mai dadi yanzu wannan kuma ana ba ku labarin sarkin sarakuna Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya halicci kowa ya halicci komi wanda shi ya halicci wannan duniya labarin shi ake baka ba labarin dokar shi ake baka ka zo kawo labarin wasu sakar gari mutanen banza shi kenan masu rauni waɗanda dawa masu karba da yi gaskiya labarin ka ya yi daɗi tun da can maganar wuta ce ake ta yi wuta wuta jihar na maza a tahiya nan kuma kana ba mu labarin sarauta da kasaita da mulki da irin dukiyar da Allah ya ba shi shi kenan sai a yi watsi da abin da annabi ya faɗa sallallahu alaihi wasallam mai rabon kuma tsira ya ce a ina ruwa na da labarin sarki sarakunan ma da ba namu ba sarakunan wasu kasashe ne ba mu san so san mu ba ga sarkin da ya san mu ya rice mu baraka muna nan tare da annabi sallallahu alaihi wasallam wa fi riwayatin hadith da abbas a cikin wata riwaya daga abdullahi dan abbas annan nadra lalle nadra kana qad ishtara ya kasance ya sayi qainatan ya sayi abin nan wato baiwa mawaƙiya ce ita ke ce maqaina mawaƙiya misali ya sai mawaƙiya kenan baiwa ce ya sau mawaƙiya ce ta iya waka sabaya muna ganewa ko fakana la yasma'u bi ahadin sai ya kasance ba zai ji labarin wani mutum bai yuridu islamu wanda yake son musulunci ba illan talaka bihi sai ya tahi da shi ila qainati ya zuwa ga ainihin wannan zaba ya tashi fayakuli sai ya ce mata atsaimihi ki ba shi abinci wasƙihi ki shayar da shi giya wa gannihi kuma ki rera mashi waka da ya ji kana ƙoƙarin shiga musulunci sai ya ce tawo mutum wai kwatanta ƙur'ani za yi da waka wai da wakan zamiya da ƙur'ani na manzala ke karanta wani hidari Allah kiyaye. to saboda haka in yaje da mutum wurin wannan zabaya sai ya ce a kawo abinci kawo mashi abinci ba shi giya ya sha ba mutum ya sha giya ba shi kenan ba ya za a mashayin giya gida ɗin ƙur'ani ba zai jayin ƙur'ani ba dole ya ce waka ta yi to da ya rage hankalin shi ya bushe kuma ya sha abin da ƙur'ani ke faɗa da shi ya za a jin daɗin ƙur'ani sai ya ce ha za khairun wannan shi ne mafi alheri min ma ya da'uka ilaihi muhammadun sallallahu alaihi wasallam wannan shi ya fi alheri daga abin da annabi muhammad yake kiran ka zuwa gare shi wannan waƙai wa fi nazala qawluhu ta'ala fadan Allah ta'ala ya sabko ne a cikin shi an-nadr ibn al-haris yayin da ya wannan magana wa minan nasi man yashtari lawal hadisi daga cikin mutane akwai wanda yake sayan labarin wargi mana labari wanda yake wasa ne kawai waka wasa ce ba da gaskiya bane kai abubuwa ne waɗanda suke na dauka hankali waka ko kuma na yayi na yayi ne na dan lokaci shikenan sun wuce kana cikin saurare kuma sai ka ji wata waka ta yi wata ko ba haka ba sabanin qur'ani shi qur'ani guda ɗaya ne yawa bambanci kawai ka ji muryar wannan ta yi muryar wannan dadi wurin ka amma dai abin sauraron guda ɗaya ne qur'anin ɗaya ne yawa ba za ka taba cewa ba an wuce yayin wannan ba ƙur'ani ba a wuce yayin shi sai dai kai a wuce yayin ka to Allah ya ce cikin mutane akwai wanda yake sauraron yasashen labari labarin banza li yudilla an sabilillah domin ya batar da mutane daga hanyar Allah ga ya mutane cewa ga wata sabon waka ta hito mai ke ce musu ga wani sabon wa'azi ga wani sabon alaramma na karatun alkur'ani ya bayyana da Allah ku saurara ku shi matasan musulmi ƴaƴan musulmi ba haka suke rayuwa ba ba san halaran mu ko guda ba ba san gangaram ko guda ba ba san makarancin qur'ani ko dai ba ba san ayoyin alqur'ani ko guda ba amma duk wakokin duniyar nan sun san su kuma Allah ta'ala ya hana saurari amma duk sabon waka da sabon mawaki duk sun san shi ina za su da irin wannan rayuwa a ce ƴaƴan musulmi waɗanda su ne za su zama manyan gobe ba san addinin su ba Ƙur'anin nan wanda Allah ta'ala ya sauƙaƙe shi domin kowa ya iya sun kime da hankali su iya shi. Allah ya sauƙaƙe shi kowa sai ya iya duk girmanka in ka shiga makaranta yau ka yi shekara biyar ka iya karatun Ƙur'ani. Kuma shi kare ne abin da za ka yi Yana ɗaya daga cikin abubuwan da za ka yi ranar alkiyama ka tsira. ba wanda zai karanta ma Qur'ani bayan mutuwarka alhali kai baka yi ba baka iya ba kamar tunanin bayan mutuwarka malamai za su je wurin kabarin ka su ma addu'a me kai kai me ka gabatar kakka yarda ka zai ranar alkiyama kana ya kuli ya laitani qaddamtu li hayati kana cewa wayo ne wayo kai na inda na ya aika na kware na gabatar da su kayan mutuwata lokacin da nake da rai to mi kai ba kai komi ba Allah ya ce fa yawma idil la yu'adhibu azabahu irin wannan mutane wannan ba abin da suka yi banda zaman banza zaman kashe wando na addini kaga mutum tun hitowar rana hafaduwar ta baya aikin komi baya aikin wari baya na baki duniyar tashi ma bai neme ta zanne ki tun da sai har dare tun da ba aikin komi ba ka ta kai ka nemi karatun qur'ani ba ka taya makaranta ka san addininka tsara sai mutum ya tsamun shi ba abin da ya sha mai fi to cikin wannan zaman maza kuma sai a ta saban Allah a yi ta aikin asha a yi ta ba daidai ba kaga cikin irin wannan zaman nan ne za ka samun sabon labarin duniya sabon labarin mawaka maraya mutanen banza din nan ka samu labarin su amma baka samu labarin addininka ba rana ta yi tuwa ta bada baka samu labarin manzan Allah ba ba ka da masoyi bayan Allah kamar shi ya yi uwayenka ya yi masu gidajenka ya yi matanka ya yi ɗiyanka ya yi kudinka ya fi komi naka daraja amma kuma rana ta yi tuwa da ba ka da labarin shi gobe ma haka za a yi jibi ma haka za a yi haka za a yi haka za a yi haka haka za ka yi ta gudanar da rayuwarka Allah wace irin rayuwa ce wannan to Allah ta'ala ce cikin mutane akwai wanda yake irin wannan rayuwa domin ya batar da mutane daga hanyar Allah subhanahu wataala wa yattakhidha huzwa kuma yana rike ta izgili ne da ganganci Allah ya kiyanci Allah ya kiyaye mu da irin wannan muguwar dabi'a amani al-istihadat abubuwa irin na kama karya irin na zalunci na hana mutane su musulunta shine al-istihadat a'mal al-mushrikuna malai yace mushrikai sun yi amfani da al-asaliba a'mala fi'li ne na i'malan yawa a'mala yu'milu i'malan asalin shi ne daga amal ne yawa ba tambaya ba ce a'amala sun yi ba ce a kan shin ba yawa kama adkhalani kama akhrajani kama azhabani muna gane ya ko yawa mushrikai sun yi sun yi aiki sun aikatar da al-asaliba hanyoyi daban-daban allati zakarna wadanda muka bare su shay'an fa shay'an dai bayan daya sun yaka ne saboda mai da ihbati da'awa domin rusa da'awar musulunci ba da zuhuriha bayan ta bayyana bi bidayati sanati rabi'ati min an-nubuwa a farkon shekara ta hudu daga annabcin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa madat ala dalika asabi'u wa shuhurun kuma satittuka da watanni suka shude akan haka suna ta yin waɗannan abubuwa domin su ga sun rusa dawon musulunci wahun mukuta siruna suna nan sun takaita alhajil asaliba kan waɗannan hanyoyin da suke ganin su ne za su bi su ga sun kawo ƙarshen musulunci la ya tajawazu da ba su tsallake ta ila tsarikin istihadi wacce azibai zuwa hanyoyi irin na kama karya da kuma azabtarwa haka suka tsaya duk waɗanda aka ga hanyoyin da aka gabatar su ne suke tai a ce mai makaryaci a ce mai mawaki a ce mai mahaukaci a ce mai boka a zuwa ana ƙara ana tutaniya ana hayaniya domin ka saurare shi haka aka tsaya har shekara ta nawa kana ji har shekara ta hudu haka ake tai walakin na sai dai su lamma ra'u yayin da suka ga anna hadhihi al-asaliba lalle waɗannan hanyoyin lam tujid nafa'an ba ta samu masa amfani ba wa fi ihbati ad-da'wati al-islamiyya sannan kuma bata kawo ci gaba ba a cikin rusa dawa addinin musulunci ba to an gaba ta kiya dama ba wuce yace ya koma baya to su gaba ta kiya musu to kuma duk wanda ya koma baya kaga ya lalace to kai da ke tafiya ka koma baya kuma in ka ji an ce a koma baya ya babu harka to suka ce a koma baya istasharu sai suka yi shawara fi ma bai na cikin abin da yake a tsakankaninsu faƙararru sai suka ɗauki matakin alƙiyama tsayuwa mitajibin musulmi da azartar musulmi a azartar da su kawai aka ce to yanzu babba hanya shine ba magana a kori mutum bane ko a hana shi ba yanzu duk wanda aka gani yana bayyana addini ya bar addininmu ya shiga addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to kawai a mai azaba wa fitnatuhum suka tabbatar da kuma fitinar su an dinihim daga addinin su yawa in kana aure da diyar su a kwaci in kana karkashin mutum ya kore ka in kai mai garin shi ne ya ce ya sallame ka ko kuma ya rike ka ba ya biyan ka kuma dole ka yi aiki ana a dai fitinin mutum fa akhadha kullu ra'isin yu'adhibu sai kowane shugaba ya kama yana azabtar da mandana min qabilati bil islam duk wanda ya addinin musulunci a cikin kabilar shi dan shine shugaban kabila to duk wanda ya karbi bisa ka ce to ga ma hanya ya duk wani shugaban kabila to kai ya yarda dan kabilar shi musulunci in kuma yayi to ya azabtar da shi duk irin azabar da za kai to mu ba za mu ma magana ba saboda muna tare da kai mu ma muna can muna muna mu muna ganewa ko wan qabda kullu sayyidin kuma kowane shugaba jagora ya dawo alaman ikhtara akan wanda ya zaba min abidihi daga bayan shi tariqal iman hanyar imani duk wanda cikin bayan shi yace imani zai yi yau zai hado mashi da azaba da azabtarwa da zalunci da ainihi keta domin ya ce ka ya fasa ya dawo addinin nasu wa kana min at-tabi'i malan ce ya kasance daga cikin ɗabi'a an yi harwila al-aznabu wal awbash wuciyoyi da kuma tarikatan mutane su yi sauri khalfa sadati makubara'i su yi sauri su dawo bayan shugabanninsu da kuma manya-manyansu mana tun da an yi wannan kaga da wani mai rauni wanda baya da ƙarfi ko wanda da yake ƙoƙarin ya shiga jiga abin da ake sai ya kwasa shine ma'anar shi wa ya taharraku kuma ya kasance abu da ya dabiyance su motso su taso hasaba mardati su ci gaba da rayuwa daidai da yardar shugabannin nasu wa hawayin da son zuciyarsu fajarru alal muslimina sai suka jawo ma musulmi wala siyama du'afa minhum man lan tanama masu rauni a cikin su wailatin bala'o'i daban-daban taqsha'iru minha aljulud wanda tsika jiki tana tashi daga ita wa yakhuduhum suka kama su bi naqamatin da azabobi daban-daban tatafakkaru li sama'i hal qulubu zukata suna caccagewa da jin ma labarin ballantana a ce an maka wannan abu amma daidai da haka nan ba ci nasara ba kana abu jahil abu jahil yanzu ba haushi abu jahil kasan ba haushi ke cewa ba abu jahil ba abu jahil ya kasance idza sabi'a bi rajulin idan ya ji labarin wani mutum kad aslama ya musulunta lahu sharafun yana da ɗaukaka wa mana'atun kuma yana da tsari annabahu sai ya zarge shi wa akhzahu kuma ya wulakantar da shi wa au'adahu sa'annan kuma ya tsoratar da shi bi iblaghil khasarati da ainihi isar da asara gare shi alfadiha mummuna asara fil mali a cikin dukiya waljahi da matsayin shi mana abu jahal duk in ya ji labarin wani wanda yake mai matsayi ne mutum ne mai kudi ya musulunta to sai sai ya je wurin shi ya mai hada kuma ya kunyata shi gaban mutane da tun yana ganin darajar shi amma tun da ya bar addinin to sai ya je ya kunyata shi ya mai cin mutunci gaban idanun mutane kuma ya baya tsoro cewa in dai ka tsaya kan wannan addinin to ka hita daga cikin kungiyar mu ta yan kasuwa wudu wata alhurma da in ka ɗauko dukiya ce maka babin ta kuma dukiyar ka ta bar shiga cikin tamu sai dai ka yi tawaga ka kai kaɗai ta abin da ya same ta muba ne irin mai ban tsoro haka abin da abuja da yake manyan mutane haka ake masu wayan kana zaifan in kuma ya ji labari cewa wani mutum ne mai rauni ya musulunta barabahu sai ba ya kashi wa agrabihi kuma ya ingiza mai abin nan katta da yara kanana da mahaukata irin mutanen nan waɗanda suke fike fajiro haka marasa hankali ga su cikin mutane layayi ne amma duk abin da ake so suna iya yi kaga mahaukata ne to sai ce wannan mutanen don kun gan shi ku tattare shi ku mammare shi kawai ko ku yi ta watsa mai ƙasa ko ku yi ta mai ihu har ya ji haushi ya ce ya bar musuluncin ya dawo duk wanda za a musulunta in dai karkashin abuja laiki sai abuja da ce a kawo mai shi a doko bulala sai ya zane shi wace ka shiga addinin gobe ma zan sa a kara kawo ka sai na baka kashi sai ka bar wannan addinin kuma ka yi hakuri a kan ta baka kashi to kullum sai na kawo maka na baka kashi wa kana ammu usman ibn affan dan uwan baban usman dan affan ya kasance yalfahuhu fi hasiri yana nade shi a cikin mi tabarma min waraqin nakhil tabarma kaba daga ganyen dabino tabarma kaba kenan ko summa yudkhiluhu sannan ya sa hayaki min tati karkashin shi kaji nade yake da tabarma sai a kawo hayaki wurin a aza hayakin ya zanki shiga tabarma kaba hayakin da shiga ga yana dana yana ta tari ba yadda za a yi an tattaure kamar matacci dan dai dan dai ya bar musulunci ya koma addinin suna bauta ma gumaka da suke kaga wannan dai hanyoyi ne na mina azabtarwa walamma alimat ummu mus'ab mus'ab bin umair yayin da uwan mus'ab dan umair ta ji labari bi islamihi da musulunta shi mana'atu ta'ama sai ta hana shi abinci tace ba ka ƙara cin abinci nan gidan yana dan matashin shi wa sharaba tace ruwa ba za ka sha ba wa akhrajathu min baiti kuma ta hidda shi daga gidan shi ɗakin shi tace kai ta daga ɗaki na ka bar mani gida wa kana min an'amin nasi aishan kuma shi mus'ab yana cikin matasa waɗanda suka yi kowa jin daɗin rayuwa a makka amma sakamakon ya shiga musulunci fa takhashafa jilduhu takhashufa alhayya sai ainihi ba ta shi ta zarki kwalkwali tana salinta kamar yanda fatan maciji take saboda mi ya bar jin daɗi ya bar shaho mai kaga dole dole jiki ya bushe mun jiki ya bushe kuma zai zanke mai ɓariya take komi akwai akwai giyayya yawa ita giyayya kuma ga biki abin mai dadi ya bar shiga wasu ruwa masu dadi sun bar shiga ci abinci mai dadi ya bar shiga sai ma a yi ba a samu abincin da za a ci ba uwar shi ce wadda ta haife shi ta kore shi saboda ya shiga addinin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wa kana suhaib ibn sinan ar-rumi suhaib dan sinan ar-rumi ya kasance yu'azzabu ana yi mashi azaba hatta yafqada wa'yahu har sai ya hita daga hayyacin shi har sai hankalin shi ya bushe saboda tsananin wahala kuma kaga ba kayan abin da ke gare su irin na kuran wanda za a kawai azabtarwa ce azabar ce ta kai azaba wala yadri ma ya kulu sai ya kai ma bai san abin da yake faɗi me yake faɗi lokacin da wannan abin ya same shi bai sani ba saboda tsananin azabtarwa to wannan kaɗan daga cikin abubuwan da mutanen makka suka zan kima wanda ya musulunta kenan wanda suka samu dama suka samu iko a kai shi za mu kwana a nan insha Allah karatunmu na gaba sai mu ci gaba da wato waɗannan abubuwa ɗin ga sunan wa kana bilalu maula umayya ibn khalaf al-jumahi shi ma za mu yi garin irin abubuwan da aka yi mashi wallahu ta'ala alam abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka kuma Allah ya fi mana Allah ya sa mu gyara Allah ka ba mu damuna mai albarka akwai tambaya
الحاكم خير أنت على الإطلاق
ya haka ne ƙwarai shawar da suke daga bani hashim duk duniya ba mutane masu daraja kamar su haka ne ma domin manzo Allah bani hashim kaga inda manzo Allah yake akwai mutanen da suka kai daraja shi a kabilan manzo Allah ta fita kowa daraja a duniya albarkacin wa albarkacin annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ya samu dace Allah ka biya mana dukkanin bukatunmu Allah ta'ala muna bukatar ruwa ko da
إن العبد لا يتكلم كلمة ما يتبين inda ya san ma'ana ta yake ba kuma ta mutane لا يذل في النار عطى على ما بين المشرق والمغرب
duk wannan suke rubuta waɗannan duk sun san abin kawai ba ya kamata mu yi shi nan ba wurin koyon wannan makaranta ake koyon shi ba nan mu nan ga abin da muke karatu kuma abin fassara ba ta ka je wurin malami ya ma sharhi lalle bawa yana iya magana da wata kalma guda ɗaya wadda bai bai lura da ita ba bai dauke ta wani abu ba amma sakamakonta yana iya rizgawa cikin wutar jahannama tsawon shekaru masu yawa ya rizga ya ta gangarawa tukuna ma bai kai ba inda za a shiga ba Allah ya kiyaye Bana kana iya rena wata kalma guda da za ka yi. kana ganin ba komi ba ce rena kama ka gagayya ranar kiyama sai ta zaman tomi sai ta zaman to mawarin shiga ka wutar jahannama magana dai kawai ka faki ba bi ba uku ba kwara daya Allah ya kiyaye Amin.
Allah ka shayar da mu ruwa masu albarka ya Allah muna roƙonka mun tuba ya Allah ka shayar da mu ruwa masu albarka Allah shukar mu ta gaji ya Allah shukar mu ta wahala tana son ruwa ya Allah Allah ka shayar da ita ya Allah mu ma muna so ya Allah ka shayar da mu ya Allah Allah ka ba mu da muna mai albarka Allah ka ba mu ci maka mai albarka Allah ka kawo mana karshen duk wata wahala da muke fama da ita ya Allah Allah ka ba mu lafiya da abin da lafiya za ta ka ba ka sashen mu zaman lafiya da kwanciyar hankali da haɗin kai ya Allah Allah ka raba mu da zaman banza ka raba mu da zaman kashe wando ya Allah Allah ka ba mu aiki mai albarka ka ba mu kasuwanci mai albarka ka ba mu lafiya da abin da lafiya za ta ci Allah ka raba mu da yunwa ka raba mu da talauci Allah ka ba mu arziki da wadata marasa lafiya ma Allah ka ba su lafiya suna nan ko suna gida ko suna likita suna jiya Allah ka ba su lafiya marigayen ma Allah ka ji kansu da gafara da rama Allah ka sa sun huta Allah ka shirya mana matasan mu ya Allah iya ta addinin musulunci ya Allah Allah ka raba su da lalacewa ya Allah Allah ka raba su da rishin tarbiyya ya Allah duk wani mugun hali Allah ka raba matasan mu da shi ya Allah duk wani kyakkyawan hali Allah ka ga matasan mu da shi ya Allah Allah ka ji roƙon mu ya Allah Allah ka amsa mana ya Allah Allah ka kara mana son ka da san annabin ka da alqur'ani mai girma ya Allah Allah ka taimake mu da yin aiki da abin da muke karantawa ya Allah Allah ka taimake mu da abin da muke aiki da abin da muke karantawa ya Allah Allah ka sa mu kare da duniya lafiya za mu cika da imani ya Allah ya mana dukkanin bukatun mu ya Allah ka shayi mana da hawayen mu ya Allah اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا افرغ علينا صبرا وثبت قدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
Yeah.